zaɓi ko ya zaɓi abin da yake wajen Allah ko kuma ya wanzu a duniya yadda ya ga dama sai bawan ya zaɓi abin da yake wajen Allah sai na abubakar sai ya fushi da su ba sai mutane su ce sai na abubakar a ya ya shai ya kai wannan dattijo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ne wanda Allah ya bashi zaɓi ya zaɓi wani abu a wajensa sai wala haka ai bawa ya ce bai ce shi ba saboda shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana wannan bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kanta ne saboda haka da wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta ga manzo Allah ko yake ga sahabbai kuzu anni manasikakum fala fala allila uhtu ba'al habada habla uhtu ba'da hada al ku karbi wato yanda ake aikin hajjin a wajena shi ne ba zan sake yin hajji ba bayan wannan shekara lamar ya zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan matsayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba mai tsawo yake tambayar sahabbai ala la tarji'u ba'di kufara kada baya kada ku koma kafirai baya na yake ga ya al'umma ya bayyana ku ba ku mutsawa ba'din sashi ku dinga bugun wuyan sashi ya tambaye su ce wace rana ne wannan wani gari ne wannan wani wata ne wannan duk lokacin da ya ce wani gari wace rana ne wannan sahabbai kowa ya yi shuru yana tambaye ce Allahu wa rasulu alaihi suna tsammanin zai ambaci wannan rana ba da ranarsa ba yace shin wannan rana ba ita ce ranar juma'a ba kuma ranar arfa suka ce ita ce yace wannan garin wani gari ne muke ciki sahaba ya suka cewa ba zai ambaci garin da garin da yau ya ce to shin ba makka ba ne ya ce makka ne ma'ana rana ake hajji rana ne mai alhurma kuma a cikin wato gari mai alhurma ya ce kuma ai sharin haza wani wata ne wannan su ma har suka zaci ba zai ambace shi da sunansa ba ya ce ya ce ai wani suka ce masa ai wannan zulhajji ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ya ce to alaihi haza أليس هذا يوم الإيد باشو يوم على الإيد بني سكتي شيني شو وانا وانا بيزوج الحج بني وانا الأمة سكتي هيني وانا وقري بيزوج قريب مكة ما سكتي شيني النبي صلى الله عليه وسلم سكتونا كما تعمل أهنا سوانا إن الله حرم عليكم دماء المسلمين وأرالهم وأموالهم الله تبارك وتعالى يا حرمتا أكوكم zubar da jinin musulmi da cin mutuncin musulmi da cin dukiyar musulmi ba ta hanyar da ta dace ba kamar alhurmar haramce ranar ku yau a wannan watan naku a wannan garin naku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala hal balagtu shin na isar to sai sahabbai gaba ɗaya sai an ce a ce nashhadu annaka qad balagta mun shaida ka isa sai manzo Allah ta ga kasa sama ce Allah ta ga ya sama ta ga kasa sama shi Allahumma shahad Allahumma shahad yana daga wadi sama ba sai zuwa sama yana cewa ala hal baladu har dai suna cewa ka isa da risala ka isa da risala ka ba da amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma shahad fi tilka al-mawqif مولانا شيخ الاسلام وسعاده الانام ينا فلا ينا سوى اكبر رسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wato a wannan tsayuwa ta na ranar hajjin nan na farilla ko hajjin bankwana annabi ya bada labarin da kulli ma kana da duk abin da ya kasance a baya wa ma sai kullu da abin da sun zai kasance ila yau kiyamati kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya musu har ƙarshen ɗan da za a haifa a wannan al'umma a wannan tsayuwa ta duk abin da zai faru a duniya sai da ya faɗa har wanda za a haifa a ƙarshe sai da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance sun kasance wato kana sahabatu ya kunu sahabbai sun kasance suna cewa kunna idza idza tajaddada shay'un la arifuhu min maqalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato yato muna wato mun kasance idan wani abu ya zo sabo wannan abun sai mu gane shi daga magana manzon ta wannan abu ba shine abin da manzon Allah ya gaya mana ranar hajjin bangwana yace kai sai da zamani ya zama mana duk wani abu wanda ya faru sai ya zama muna ganin abu kamar wani mutum ne wanda ka san mutum sai ka daɗe ba ka gan shi ba sai ga shi yanzu ya zo ma'ana komai ya zo sai sun tuna lallai dama manzon Allah ya ce wani rana kaza daidai wannan kaza abu kaza na zai faru sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda fi makmasati duk wanda aka bukatar da shi fi makmasatin a cikin yunwa na غير متجانب للاسم غير متجانب غير متجانب ba mai karkata ya zuwa ga sako ba ya zama tafiyar za yunwa ta same shi ba akan hanyar tafiyar sako har bala'in yunwa ya same shi ba to wannan in ya ci abin da aka haramta masa ya ci rushe to fa inna allaha ghafurun Allah mai gafara ne a ci abin da ya ci kuma rahimu mai jin kai ne na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الزواج المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم يسألونك سنة تنبيك ماذا أهل لهم menene abin da aka halatta musu na abinci kun ga gaya musu ohilla lakum wa lakum tayyibat an halatta muku dada da abubuwa dada da abubuwa shine dukkan halal wanda yake ba mai cutarwa ba wa ma allamtu haka nan kuma an halatta muku cin farautar abin da kuka sanar da shi farauta minal jawari daga dabbobi masu mikantarwa kamar kare ko shago ko mikiya mukallibina wanda ku karantar da su kuka yi musu training wanda za ku sake su su kamo muku abinda kuka tura su kamowa su dawo muku da shi ba ku ci ba in za ku sake su ku yi bismillah to allimuna hunna wanda kuke sanar da su ai ku allimu hunna kuke ladabtar da su domin dabbobin farauta duk inda ka nazartar da shi haka zai yi mimma tu'allimuna hunna mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar da ku daga na dabbobi na farauta shine ku sace shi da bismillah ya je ya kamo wasu bismillahi alaihi ku ambaci sunan Allah alaihi a kansa yayin da za ku sake shi wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah sariqul hisab Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawa hisabi ne zai yi hisabi a bayi gaba daya a cikin misalin abin da bai wuce tsawon rabin yini ba na'am اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم
اليوم أهل لكم الطيبات يو أرحل التام قداتا الأبوة معنا أبوة نتسين هلال sannan wani amun lalzi da mutum kitaba haka nan yanke yanke na wayanda aka ba su littafi da hutu da nasara shi ma Allah ya halatta mu wani amukun hindu zaru kuma abincin ku halatta a gare su haka nan wani musa za su yi da mu'minati haka nan an halatta muku auren da ɗaukaku daga mataye mulkai mata ya'ya ya halatta auren da muku auren wal musanatu haka nan ƴaƴayen mata mata ƴaƴaye ga ɗaukaku min allazi da kuka kitaba daga wanda aka ba su littafi yahudu da nasara an halatta muku wanda aka ba su littafi kafin zuwan ku wato su da yahudu da nasara ya halatta ku aure su amma dukansu idza ataytumuhunna idan kun ba su ujurahunna wato sadakinsu kuma sa kasance musulina katangaggu ne kama mu bayra musafihina ba masu aikata mummunan aiki na zina ba wala mutakizi ahdani haka ne sannan kuma malamu su zama ba masu rikan dadiro ba ya zama wato annabi sallallahu alaihi wasallama ai aure da shi kafin zuwa musulunci yana da shukuru guda hudu na farko auren mu irin na yanzu shine mutum zai zo wajen waliyin mata shine babanta ko wakilin babanta ya ba da sadaki a yi shaidu a kulla aure ya tafi wannan kashi daya haka nan ɗaya kenan aure kashi na biyu kuma mace ne mutum zai zo da kansa su kulla aure shi da ita ya ba da sadaki shi kenan ta karɓa ta zama matarsa wani ma ya zo ya ba ta sadaki shi ma ta zama matarsa wani ma ya zo ya ba ta sadaki ta zama matarsa to duk lokacin da ta ɗauki ciki to lokacin da ta ɗauki ciki to sai a bari sai ta haihu sai a ɗauki wannan ɗa a je a nemi tsafawa mutanen da suke gane wato karkatar inda jini wannan jinin wane ne to idan sun yanke hukunta su ce wannan yaro jinin wane ne to shi kenan da kuma ta zama matar uban wannan yaron sauran wa'ancan maza da su gabata ko su nawa ne to an kada su kenan magana ya kada wanda su kuma wannan kashin nau'i na aure na biyu kenan kashin nau'i na aure kuma na uku shine mace ta zama ta bude wato gidan zaman kanta kamar da karuwa suke yi ta kama tuta ta sa alama ko ja ko wani abu da an hango tutar an san wannan tutar karuwa wancan ne kowa ya zo ya bada abin da ya baka ya abin da ya gada ma wannan wannan shi ma nau'in auren ne saboda haka wannan nau'o'i na aure gaba daya nau'in kuma shi ne idan mutum laraba mutane ba su san ƴaƴaye wato bunu jama'a wato ƴaƴa gwaraza to sai mutum ya duba gidan jarumai dogayen mutane kyawawa masu kwarjini masu komai sai mutum ya gaya ba ta in ta yi jinin al'ada sai ya ce mata ki na ga gidan wani akwai ƙaton wani mutum wani ya wuni na ga tsawonsa da yadda kuma gidan in an da yaƙi ba a ci musu a yaƙi jami'ai ne saboda haka ki je in ta yi al'ada kenan ki je ki zama matarsa idan lokacin da kika ɗauki ciki kuma sai ki dawo idan ta dawo ta haihu wannan ɗan kuma sai a dangana shi da shi mijin da na farko wanda ya tura ta da zai ɗauko musu wancan yin to wannan shi ma har yanzu ƙabilu musulmanci suna yi a ƙasar nan yanzu akwai wasu ƙabilu suna nan ba zan faɗi sunansu ba idan sun ga kyakkyawan mutum ƙato mai yanayi to sai mutum ya ɗauke shi sai kai shi ɗakin matar da ya musu ko yana zan irinsa to musulunci ya zo ya haramta wayannan nau'o'in aure guda uku ya tabbatar da auren farko shi ne wanda za a yi shi da wali da sadaki da shaidu ga miji ga mata na'am wa man yakfur bil imani wanda ya kafirta bil imani da imani ma'ana bayan imani ya ridda to wannan faqar habida amalu aikin sa nagari duk ya lalace ya ɓaci ba za a karɓa ba huwa fil akhirati min al khasirin a lahira kuma yana cikin
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإن كنتم قربا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو
آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا قول لكم إيمان لله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة idan kun tsaya ila salati zuwa ga sallah wato kun yi nufin tsayuwa wajen sallah alhali kuna da hadasi to ku yi alwala maksulu wujuhaku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku ya zuwa kudurguma wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa da kawunanku wa arjuku arjulakum da kuma wa'arzu lakum kuma ku wanke kafafuwanku ilal ka'abaini ya zuwa wuyan sawu wa in kuntum junuban idan kuma kun kasance kuna da janaba fa aharu ku yi wanka shi da ku yi wanka na janaba wa in kuntum marda kun kun kasance marasa lafiya ne ba za ku iya taɓa ruwa ba in kun taɓa zai zama za a samu ƙaruwar ciwo ko faruwar ciwo ko jinkirin waraka to in kun kasance haka an ala safarin ko kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko kadi ya zo muku ɗaya daga cikin ku na bayan gida aw la muslimun nisaa ko kun shafi mata to falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba bayan neman sa to fata yammamu ku nufi shi da sa'idan wato tudu tayyiban wato da dada na ƙasa shi ne mai tsarki in kun zo taimama ga yadda za ku famsa hubi wujuhikum ku shafa da fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku shehu ce ma'albin fatsayin tare da kuku kuma wato shafa da bi kenan wa aidiyakum minhu wato da bugu wato minhu wato bi darbatai da bugun kasa guda biyu ma yuridu Allah Allah baya nufin li yaj'al alaikum min harajin ya sanya kunci a gare ku a cikin sha'anin addini walakin yuridu yuridu sai dai Allah yana nufin da yutahhirakum ya tsarkake ku daga daga kazanta ta kari da kuma zunubai wa litumma ni'matahu alaykum kuma Allah ya yi haka dan ya cika ni'imarsa a gare ku da addinin musulunci da kuma bayanin shari'o'i la'allakum tashkuruna haqiqa za ku gode wa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم cika ku tuna da ni'imar Allah a gare ku ni'imar Allah da ya muku da musulunci wa min saqahu da alqawlin sa allazi waqaqakum bihi wanda ya kulla alqawli da ku da shi isqultu yayin da kuka ce sami'ina wa nada min ji mun bi wattaqullah ku yi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da ma'abociyar kirji ita ce zuciya wato ya san abin da yake zuciya ma balle nam يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون shan bayan shi Allah kara masa dana cewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala haraba alal junubi ya kwatanta akan mai jaraba an yanka sila ya yi wanka ya wanke dukkan jikinsa wa alal mudisi wanda ya hada shi kuma ya bayan gari ko ya bayan gawai shi kuma al- ya- Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya wanke gab- wato jeffansa wato wato je- jeffansa shine fuska hannaye da kafafuwa to alagashi kuma ma'ana sai to saboda menene wanka wanka saboda fitan mani ya wajaba sannan ko bai wajaba saboda fitan bayan gida ba alhali bayan gida ya fi maniyi zama da jasa nesa domin akwai waɗansu masu mazamai ma da suka tafi a kan cewa maniyin ba da jasa ba ne amma kuma ga bayan gida ya fi kazanta ya fi wani amma me aka ce wa mai gaɗi ya yi tsarki ya yi masa mai maniyi kuma sai ya yi wanka ya ce eh li anna shawatal jima'i tastabriku badanal insani saboda me wato sha'awa na jima'i na ɗan adam yana game dukkan jikinsa ne saboda haka duk ƙarfin da yake bayarwa gaba ɗaya saboda kowace gaba sai ta ji saboda haka maimakon haka saboda kowace gaba ta cancanci a wanke ta فلهذا يجب عليه غسل غسل سائر جسده خلافا بخلاف الآب سابقا wato abinci ko abin sha wanda mutum zai same shi da gefe ɗaya wato kaga abinci ta baki kawai za a saka shi kayan ma zai fito daga ta waje ɗaya zai fito to saboda haka Allah ya wajabta ko kuma a'a li'annal jima'a qalilu ko ba an wajabta wanka ne saboda jima'i kaɗan ne a wajen ɗan an yi haɗa shi da gari da boli in an ce kowane boli da bayan gida mutum ya sai ya yi wanka lamarin ba zai yiwu ba saboda haka Allah ya sanya haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa tabbata imani da Allah tabaraka wa ta'ala kunu kawamina ku kasance ka'imina wato tsayayyu lillahi masu tsayuwa dan Allah wato tsayuwa dan Allah ma'ana ma tsayawa da haƙoƙin Allah tabaraka ta'ala in za ku ba da shaida ku mu'mine ku zama shuhada a bil qisti masu shaida bil qisti da adalci wala tilmannakum shan'an qawmi kada kiyayya da yake tsakaninku da mutane ma'ana kinku da kuke mutane kada wannan abu ya dauke ku ala Allah ta'dilu in kun zo ba da shaida ku yi musu adalci aidilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine yafi kusa daga adalci to wattaqullah bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah kabirun bima ta'malun Allah shine masani da abinda wattaqullah bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah kabirun bima ta'malun Allah masani ne da abinda kuke aikatawa nan وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الله تبارك وتعالى يا القول أوين سك الإيمان سك أيك نجري لهم مغفرة يا يمس القول جافرا وأجر عظيم لكم لا دام الجنة شيل الجنة نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا wanda suka kafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala suka kuma karyata da ayoyin mu kula ga wancani da ashabu jahim sune ma abuta wuta ta jahima Allah ya kiyaye mu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya ce ta saukare sakamakon waɗansu wani mutum wato akwai alkawari tsakanin musulmi a tafisar zama kula tsakaninsu da kuma yahudawa na cewa idan wani abu ya samu musulmi gaba idan an samu musulmi ya yi kisa da kuskure to za a haɗu da su da yahudawa da musulmi wajen biyan niyya haka idan wani mai yahuda ya yi kisa na kuskure za a haɗa musulmi da yahuda da su na yahudawa za a je a haɗa a biya niyya to sai wani daga cikin musulmi ya kashe waɗansu daga cikin kafirai wato waɗanda ake zaman amana da su to kaga za a biya niyya amma da kuskure so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wajen su Yahudawa ya ba su labarin a Hudaybiya kenan ya je ba su wajen labarin Hudaybiya ya ga musu ga abin da ya faru suka ce a'a a tsaro da ya gama dole mu dai dama alƙawari ne tsakanin mu haka haka zo ya Muhammadu amma da ya kamata a ce an samu a ci abinci a tafiyar da manzo Allah ta da shi da shi na Abubakar da shi na Umar da shi na Usman da shi na Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka masa kyawun shimfiɗa a ƙarƙashin wani ƙaton dutse ya je ya zauna a kan inuwar dutsen a ƙasa kenan wani bai hude kuma sai je ɗauko ƙaton injin niƙawa kan kama a ce bulo inji yanzu da yanzu ya hau kan dutse yana so ya hau ta kan dutse ya hau ya hau sai ya seto a nake je wa masa ya yi wannan niyya ya ga ya ɗauko wannan ƙaton dutse a kansa dutsen nan wato injin nika na ƙarfen nan sai mala'ika jibril ya zo gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ake ciki da shi ka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai jet sai ya tashi ya koma madina to daga ganin annabi ya tashi fa to sai abu ya faru wasu daga cikin yahuda suka ce mutumin nan ba annabi ya kamata mu wa kanmu fada wasu daga musulunta wasu mun suka ce kawai da ya ɗauki sa'a da kyau to shi kenan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalili sai ya zama dalilin warewar alƙawari tsakanin su da Yahudawa ɗaya kenan wasu kuma suka ce dalilin saukar wannan aya wato shine ba Yahudiya Zainab bint Harith wanda ta tambayi mutane cewa mi annabi ya fi so a namu aka ce ba naman da ya fi so irin naman akuya a naman akuya kuma ina ya fi so tun aka ce mata ya fi son cinyar gaba katara kenan lokacin da suka zo za su haka sai ta je ta dafa nama sai wa akuya sai wa wannan kafar akuya dafi mummunan dafi ta dafa wa ta nufin ta sa masa guba mummuna wanda da an ci sai abu a shirya ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo daga ajewa wannan wannan karfata a gaban manzon Allah sai karfata ta gaya manzo Allah cewa karkaci ne ni an yi mini da dadi sai ya gaya wa sahabbai cewa kada ku ci wannan naman ya bani labari shi bai dafi akwai da biyar amma shi ya yaga ya ci da ya gama ya yaga ya ce za ka kirawo ta ya ce mata to don mene da ke kuma kika haka ta ce da gangan dai shi ne idan kai annabi ne na san ba zai cuce ka ba za ka tashi ko ba annabi ba ne to za ka ci ka mutu a huta da kai to wayansu suka ce wannan ita ma ta ga wannan abu ta musulunta wasu kuma suka ce ayan nan ne ta wannan mutumin da ya tasa kwada dalilin wannan gaurarsu da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da faɗa kwanaki ya je ya samu manzan Allah shi kadai ya tsallaka kwani bayan yaƙi ya daga takwabi ya ce masa wane ne sai ki hana ni kashe ka annabi ya ce masa Allah sannan shi takwabin ya faɗi a hannunsa shi ba ya faɗi annabi ta ya ɗauki takwabi ya ce kai kuma zai kashe ni ya zai hana ni kashe ka ya ce wa manzan Allah kun kai ra'akizi ka zama fiyayyen mai ɗaukar makami mana kai kuma kai ka ake ka yafi annabi ya bi wasu suka ce shi ma ya musulun su kuma suka ce bai musulunta ba ya yi alkawarin dai ba zai yaƙi manzan Allah ba ko ba zai shiga cikin mutanen da za su yaƙe shi ba to aka ce wannan aya ta sauka ne sakamakon wannan abubuwa da suka faɗa ya yi wa lazina amanu ya ko da kwaji ya yi alladhina amanu ya ko wanda kuka nima kuka yi imani da Allah uskuru ni'matallahi alaikum tuna da ni'mar Allah a gare ku in su hamma qaumun yayin da wayansu mutane suka yi nufin an yafsudu su min su mika wato ainihin hannayen ku sun fita hannayen su zuwa gare ku su kashe ku fa kaffa aidiyahum ankum Allah ya kame hannayensu gabanin ku bai same ku ba wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku dogara ga Allah dan wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara kan Allah na
ولقد خلقد ولقد خلق الله ميثاق بني إسرائيل فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
لقد كتب الله حقيقة الله تبارك وتعالى يا الأول بني إسرائيل وبعثنا من واتو من تاير منهم أتكين إثنا عشر نقيبا واتو زادت المتون mutane goma sha biyu yanda gidajen manyan gidaje na yahudawa suke ‘ya'yan annabi yakuba goma sha biyun nan to haka suka zama ƙabila goma sha biyu to annabi sallallahu alaihi musa alaihi salam ya zaɓi mutane goma sha biyu kowace ƙabila ta ba da wakilinta ya zama zaɓaɓɓu mutane goma sha biyu wa ƙama Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu inni ma'akum ni ina tare da ku bil auni wan nasri da taimako da kuma agazawa ya gaya musu la ina kuntum salata idan kun ka tsayar da sallah wa ataytumus zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina wa azzartumuhum kuka girmama manzannin tun ne kuma azzartumuhum kuka girmama su kuka taimake su wato taimako mai karfi wa tarattumullah qaradan hasana sanan kuka ba wa Allah rance rance mai kyau ma'ana ku ci kuka ciyar da dukiyar ku saboda Allah idan kuka waina abubuwa guda biyar tsayar da sallah ba da zakka imani da manzanni da taimakon manzanni da ba da rance ga Allah Allah ce la ukaffiranna ankum sayi'atikum lallai hakika zan kankare muku wato munanan ayyukanku wa la udkhilannakum kuma wallahi zan shigar da ku jannatin aljannatai ta jiri min tafiya alhar wanda korame take gudana min tafiya ta karkashinta amma kafara wanda ya kafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba da zalika bayan wannan hujja ta sauka minkum daga cikin ku bani isra'ila to fa alballa sawa asabil ya bace wa tafarkin daidai na'am
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا أرضا ونسوا أرضا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على الله يحب المحسنين نعم فبما نقضهم ميثاقهم saboda warware alkawarinsu la'annahu muka la'ance su muka nesantar da su gaba da rahamarmu waje an na ƙulubahun muka sanya zuciyarsu ƙasiyatan ƙaiƙashashiya ba ta taushi ya zuwa gaskiya yuharrifunar kalima suna canja kalma wanda take cikin attaura na sufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce ba annabi ake nufi ba amma wafihi gabari inda Allah ya ajiye ta su canja ta wani su hazzan kuma sun manta sun bar rabon da Allah ta hazzan sun bar rabo min ma zukurubi wanda aka umarce su da shi a cikin attaura shi ne bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu tun da haka suka yi kuwa wala ta zalu ba za ka gushe ba tattarin kana tsinkaya ala ka'idatin a bisa ha'inci minhu na su da warware alƙawari illa qalilan minhu sai dai kaɗan daga cikinsu wayanda suka musulunta babu anhu kairan gwame anhu gare su wasfa ka kau da kai inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbul musini yana son masu kyautatawa na a ce wannan aya an fuskanta da yawan lijiyar da tijari da fara ruwa fiye da tsati
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا تركوا هرا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون wa min allazina qalu inna nasara haka nan daga wayanda suka ce su nasara ne akan zami sakan mun rike alƙawarin su kamar yadda muka rike alƙawarin sauran banu Isra'ila su ma fa da su cewa mun ba su sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har annabi annabi Isa alaihi salam ya yi musu albishir wa mubashiran bi rasulin ya ji min ba ismu ismu Ahmad fa da su hadda su ma suka manta rabo mimma zukuru bi da abinda aka tunatar da su aka umarce su da shi a cikin injila saboda haka fa agraina bainahum adawa wal bagaba sai muka tunna wato al adawa da kiyayya wal bagaba wato adawa kiyayya wal wato wato gaba wal bagaba da kiyayya a tsakanin su ila yawmil qiyamati har ya zuwa tashin al qiyama wa sawfa yunabbihum da sannu kuma za Allah zai ba su labari yunabbihum Allah Allah zai ba su labari a lahira bi ba kanu ya suka da abin da suka kasance suna aikatawa kuma zai saka musu akan ragana.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويغفر عن كثير Ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara kan ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum yana bayyana muku kasiran da yawa bimma kuntum tukuna da abin da kuka ce kuna koyewa min alkitabi da littafi wa ya'fu yana rangwame ma an kasirin a bisa da yawa daga ciki saboda kan ja'akum min Allah nurun
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور haske ya zo muku min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan haske huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kitabun kuma da littafi wanda ke mai bayyanar da gaskiya na'am dan karka ce alqur'ani shine nuru Allah ce maka min Allah nurun sai ya ce maka wa kitabun mubin kuma littafi mai bayyanarwa karka ce ai littafin Allah shine hasken ko addinin Allah shine hasken dai ka kauce ka ce ba annabi Muhammad bane to Allah ce kan ja'akum min Allah nurun haske ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa kitabun da kuma littafi mubinin mai bayyanar da gaskiya wannan littafi na يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام sannan Allah ya zo ya haɗa maka lamiri ya mai da shi guda ya hadibihi Allah Allah yana shiryatarwa da wannan hasken ko da wannan hasken kuma wannan littafin da wannan hasken da wannan littafin Allah yana shiryatarwa da shi wato malitta ma ridwanahu wanda ya bi yaddarsa yana shiryatar da shi subula salam hanya na kubuta shine wato aminci duniya da lahira wa yukhrijuhum
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
na wayo kurjuhun yana kuma fitar da su shi wannan littafi minan zulumati daga dubbai minan nuri ya zuwa haske bi izini da izininsa wa ya hadihim yana shiratar da su ila siratul mustaqim ya zuwa hanya madaidaiciya na
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء
Allah قدير tabaraka wa ta'ala ce laqad kafara allazina qalu haqiqa sun kafirce waɗanda suka ce Allah shine almasihu ibnu maryama Allah yana ambaton annabi Isa a danganta shi da ibnu maryama maryama a fili wato saboda korewa Allah ɗa a al'ada wato ba a iya ambatan sunan sarki da kansa baya ambatan sunan matarsa sai dai kuwa ce mata kuwa soro ko fulani a nemo wani suna dai a gaya mata amma dai a kira sunan matar sarki ko shi da kansa ko kai ba zuwa lokaci ba sai ka ce masu gidan ba ba za ka iya fitowa ka ce kaza kaza ba ko to saboda haka Allah yana ta kiran sunan Maryamu Maryamu Maryamu Maryamu a Qur'ani saboda a gane ba matar Allah bane balle ta yi ba masa da ina ba ana ganewa sannan kuma a dangana shi da jatumarsa maryamu da kan kafar da zai karin da lawal masihu ibn masihu ibn maryama wanda su ne ya jama'a daga cikin nasara da ake ce musu yaqubiyawa kul ka ga ya man yamliku shine wa zai ya mallaka min Allah shay'an wa zai iya hana Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi yin wani abu in yana nufin halakar da annabi isa da yatimarsa wane ne zai iya hana Allah kaga sun jawo ko saboda kishin halarar wahadaniya da Allah kaga ba laifin isa bane amma duka Allah sai da yake aka gaya musu wannan kalma mai karfi ka gaya musu wane ne zai iya hana Allah in Allah ya tasar ma da zai yi halakar da maryam da da ɗanta annabi isa wane ne zai iya hana Allah kai wa man filar da jami'a in Allah ya yi niyyar halakar da mutanen duniya ma kaf nasa ne wa ya isa ya yi magana Allah babu domin kayan Allah ne mulkinsa ne halittarsa ne bayansa ne ba wanda ya yi shawara da shi shan da zai yi su ko ba zai shawara da zai da kowa ba in zai halakar da su ما شرطهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولما كنت متكل المسلين أضلا نعم saboda haka ku sani fa mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasa duk na Allah ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su ya kulku ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu na'am
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى يقول النصارى دكان su kowa ya buga kai ya ce nahnu abna'ullah mu ai kamar ƴaƴan Allah ne kuma mu Allah yake so mu muka fi kowa kusa da Allah mu ai kamar ƴan tsakar gida ne kowa hibahu kuma mu ne wayanda Allah yake so wasu na faɗa haka ne saboda in su jikokin annabi Ibrahim ne saboda haka tun da kakansa annabi Ibrahim ne komi suka fanta ba su Allah yana son su ba abin da zai musu ba sa gane cewa wato asalin bawalin ruwa ne ai tsarkar ruwa ne amma da ya canja gure bai canja hukunci ba da to na na abu na Allah wa haifa sai Allah tambaye ce wanzan Allah sun sama kuma ka tambaye su ya Muhammadu falima yu'azzibukum bi dhunubikum idan ku din masu ku Allah yake so to dan me Allah yake muku azaba da zunubin ku ai ku ba ba zai yi azaba dan sa ba masoyi kuma ba zai yi ba zai yi azaba masoyinsa ba ko alhali Allah ya yi muku azaba ya sa ga ga imuwa da kuka shiga a cikin ciwo bani Isra'ila ko bal antum basharun mimman khalaq kawai mutane ko ba kowa bane mutane ne daga cikin abin da Allah ya halitta da kiyayen Adam abin da yake kan kowane dan adam yana kan ku in kun yi mai kyau a kan ku in kun yi mummuna a kan ku na'am yaghfir liman yasha Allah yana gafarta a wanda ya so wai azuma ya shawo yana yin azaba a wanda ya so yi masa azaba walillahi mulkin samawati wal ardi mulkin samai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilayhi al-masir kuma makoma ya wato zuwa ga Allah take komawa
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير نعم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا قوم أبو طالب تاب قد جاءكم رسولنا وانزوك محمد صلى الله عليه وسلم يا قومك يبين لكم ينا بين لكم على فترة من الرسل أبسا يوقوا لك منزلي دومن باب النبي فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم da annabi isa tsakanin shekara 500 ne da 69 an taɓu don kada ku ce ma da ana min bashirin wala nadir kada ku ce wani mai gargaɗi ko mai albishir bai zo mana ba ajjaku faqad ja'akum bashirun wa nadir mai albishir da gargaɗi ya zo wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai saboda haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku shine mai albishir da aljanna ko mai shine mai gargaɗi da wuta nan وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wasbuka tuna isqala Musa yayin da annabi Musa ya faɗa li qaumihi ga mutanansa ya qaumi ya ku mutane na usmuni matallahi alaikum tuna da ni'imar Allah da ya a gare ku iz ja'ala fikum yayin da ya sanya a cikin ku daga cikin ku ya sanya anbiya'a annabawa sashin ku annabawa wa ja'alakum ya kuma sanya ku muluka ma'abota mulki na'am wa ataku ya ba ku kuma malam yuti ahadan min alamin abinda Allah bai ba wa kowa ba daga cikin talikai ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على آثاركم فتنقلبوا خاسرين
ya kauri ya ku mutane na bulbulul arman muqaddasa da ku shiga kasa a ban tsarkakewa ita ce kasa sham wato allati kataba Allah lakum wanda Allah ya wajabta muku ya umarce ku ku shige ta wala tabtaddu ala adbarikum kada ku ba da baya a bisa digadiganku wato ku ji tsoron makiya matan kalibu sai ku juya kasirina kuna ka- masu tabewa a cikin sa'ayinku wato aikinku da yake tsakaninku da ubangiji azu ya musa قالوا يا موسى إن فيها قوما تختلفون وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون kadi bani Isra'ila suka fada ya Musa sai qalu suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbariya wajen wayannan kattin zaka tura mu a karkashe mu kenan ko inna fiha ka fa sani Musa inna fiha qauman jabbarina akwai sauran adawa fa wannan gari inna fiha qauman jabbarina Allah kuma ya ga musu kuje wayannan mutanen jiki ne ba zuciya Allah ya yi su katti ɗayan su karamin su ya kai tsawon farkon lantarki amma ban kawai tsawa sai zuwa da gudu amma aka ce su suka ce kai ha mu ta ba kawai tattaka mu kawai za su yi da mu da dawakan namu duka ya musa inna fiya qawman jabbarina wa inna lan nadkhulaha mu ba za mu taba shiga wannan garin ba hatta ya fi tumin ha sai in sun fita garin to da Allah wanda ake so a kai sai da imani a jiki ne ye fa in ya fi tumin ha in sun fita kam da kansu in suka fita da kansu to fa inna nuna za mu shiga نعم الحمد لله رب العالمين نعم sai maza ya kurkure bakinsa ya fitar da ɗaci-ɗacin kuma kada ya mai da shi a hanyar ba a fitar shafa a zuwa أزمي لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمر وكاتب لباسه على سيدنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن آله وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما وارزقنا على شكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وعلى من صالح الله وصلي في سنتي التي تكون من المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأمام منا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا وارزقنا وعافنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائلين واحفظنا بالإسلام قائلين ولا تزد بنا أعداء ولا حاسدين ونعوذ بك من شر كل دابة أنت عاكس بنا سجاء إلى ربنا لا صراط المستقيم ونسألك من الكيل الذي هو في كله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومغلق والكاتب لما سبق على سيدنا والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وبالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين